ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka na ramadan tara da watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yau zaman karatunmu na takwas ne insha Allah wanda muke yin wannan karatu a wannan masallaci mai albarka masallaci na markas sabilu huda wanda yake unguwar mayar amfani garin da bakar Allah sun yi albarka da alkhairi a wannan zamanin a darasi na jiya mun ga farkon wannan sura suratul kiyama da kuma muqaddima na tafsirinta da rantsuwar da Allah madaukakin sarki da ranar tashi alkiyama da kuma rai mai zargi ran mumini mai zargin mumini in ta yi taksiri akan ayyuka na garna kwarai kuma Allah ya yi rantsuwa ne akan cewa lalle alkiyama za ta zo za a yi tashi alkiyama sai kuma Allah ɗauki sarki ya bayani akan me yasa ɗan adam yake tunanin cewa ba za a tada shi ba za a mai da gangan jikin shi ba bayan ƙashushuwan shi ya rage jike sannan kuma zo da raddin da ya zo akan haka akan cewa hatta da yan yatsun shi zane yan yatsun shi za a mai da su sannan kuma Allah ɗauki sarki ya bayyana sababin da ya sa mutum yake kafircewa yake kinye imanin da alkiyama shi ne so yake aikin asha da ɓanna a nan gaba ta rayuwar shi har ma za ka ji ɗan adam kafiri yana yin tambaya ta izgini yaushe ne za a yi alkiyama sai allah gaya mashi alamomin alkiyama amma sanin yaushe ne tahdid shi ne ilimin a gurin allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa alamomin ta ranar da idanuwa za su shiga cikin firgici da tsoro sannan kuma da za a tahiyar da hasken wata sannan kuma da za a hada rana da wata a tahiyar da su sannan kuma da ji mutum kafiri a wannan rana yana cewa ina ne mahuta ina ne mafata ina ne gurin da zai ba mu damar huta gudu ya Allah ce babu gurin gudu makoma zuwa ga Allah ne kuma lalle a ran tashi kama za a ba wa ɗan adam labari akan ayyukan da ya yi ya gansu ras a jere a littafi sannan a wannan wani ɗan adam shi da kai shi ma ya san ɓaramɓaramar da ya yi ayyukan da ya yi nagarin ko na ƙwarai ya san su yana da basira a kan haka kuma duk uzurin da ya kawo kafin wanda bai ba aiki nagari na ƙwarai duk uzurin da ya kawo ba a masa allah ke wannan shi ne dai mujmal takaicewar karatun da muka ga muka gani a jiya insha Allah yau kuma darasinmu zai tashi ne akan bayani akan lokacin da ake sabko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya halin shi yake Allah rahma fa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله ما دوكاكين سركي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi a yayin da mala'ika jibrilu yake maka wahayin alkur'ani la tuharrik bihi lisanaka kada ka dinga motsa harshen ka kana bibiyar abinda mala'ika jibril yake gaya ma yanda wahayin alkur'ani yake dukkanin alkur'ani ka cokam in shi mala'ika jibrilu ne kaɗai allah ya yarda ya zo da shi wahayi zuwa ga annabi muhammad annabin rahama dukkanin alkur'ani wahayi da ya shahara alkur'ani gabaki ɗaya shi mala'ika jibrilu ne kuma in mala'ika jibrilu in ya zo yi ma manzan allah wahayi karanta mashi to manzan allah dan san ya gaugawa ya hargace abinda mala'ika jibrilu ta wani mishi don ya isar da amana ya kasance in mala'ika jibrilu yana haɗi shi ma yana haɗi yana bibiya mala'ika jibrilu yana haɗi shi ma yana haɗi sai manzo Allah ɗaukin sarki zai gaya mashi ga wata mu'jiza ga wani baiwa da za mu maka kakka karanta da bakin ka kawai saurara yana naka da ka saurara ka riga ka shi ne Allah ɗaukin sarki ce la tuharrik bihi lisanika kada ka motsa harshenka da karatun alkurani ne ta ajala bihi saboda ka yi gaugawa wajen haddace shi a yayin da mala'ika jibrilu yake karanta maka shi a yayin da mala'ika jibrilu yake maka wahayin alkurani kada ka yi gaugawa wajen karanta alkurani da bibiya kana motsa harshenka inna alaina sai Allah madaukin sarki ya ce kwantar da hankalinka ba ya ka karanta ba saurara za ka yi inna alaina jam'ahu wajibi ne mun tsorawa kanmu za mu haɗa maka alƙur'ani a cikin zuciyarka inna alaina jam'ahu fi sadrika za mu haɗa ma alƙur'ani a cikin zuciyarka ba kai ba mun ci wa ƙur'anahu kuma kira'a shi za mu sanya ta gudana a harshenka abu biyu Allah ya ɗauki nauyi ga na uku za mu gani bayanin alƙur'ani na fari a haɗa manzan Allah sarrafa alƙur'ani a cikin zuciya ba shi ba mace shi sannan kuma ƙira'a ƙwarewa da salon ƙira'a Allah maɗaukin sarki zai sa ta yi jariya ne a bakin mazala shi yasa babu mutumin da ya fi annabi rahmar Allah sama ya karatu alƙur'ani in ko ka ƙirƙiro karatun da kake gani kayi manzan Allah sama kayi abin da aka koyar to kuma ka bi mubalaga ne ka huce iyaka ne Allah ke inna alaina jama'ahu lallai na kanmu mu haɗa maka alƙur'ani a cikin zuciyarka mu haɗa maka shi wa ƙur'anahu aiwa ƙira'atahu aiwa jaryani ƙira'ati fi lisanika kuma mu yassare maka yanayin karatun shi a harshen idan ka ganin wannan aya abu bi ta ɗauka a haɗa ma manzo Allah sa sama alƙur'ani a zuciyar shi ya hartashe shi sannan iya karatun kuma hannu a sanya bakin shi ya dinga ta hiyar da kira'ar ƙura'ar fa'iza ƙara'ana Allah mawaki sauke ce to idan muka karanta maka biwa fitattun malak jibri idan muka karanta maka alƙur'ani ta hanyar mala'ika jibrilu fattabi a ƙura'ana ka saurari ƙira'a mala'ika jibrilu kenan fa'iza ƙara'ana hunan Allah mawaki sauke zauta shi ne ya karanta da gari saboda shi ya ɗauko turo ɗan aike mala'ika da mini shi kuma ɗan aikinka kamar kai arrasu kalmursi ɗan aike kamar wanda ya aika shi idan ka tura malam usama ya tura ka je ka so min salula ka je ka so salula aka gwabzo maka to ba ta yadda za a iya ce bai yarda ba aga kinan arrasu kalmursi ɗan aike kamar wanda ya aika shi ne shine kamar alwakil kan muwakkil bi istilah na wala mafi'u alwakil kan muwakkil in ka wakilta mutum to ya je maka kasuwanci kamar da kanka ne kai kasuwanci bayyarwa daga baya ka ce wallahi ban yarda ba me yasa ka yarda da ilimin shi ka yarda da hankalin shi ka wakilta shi kuma daga baya ka ce ban yarda ba a'a kidan kaga in ba haka ba kakka wakilta ko Allah ya taimaka kenan shi ne na Allah ɗauki sake ce fa'iza ƙara'anahu idan muka karanta maka alƙur'ani da wasu ɗafi malaki na jibrilu da wasu ta mala'ikanmu wanda suka turo maka shi ne mala'ika jibrilu in aka karanta maka alƙur'ani kenan mala'ika jibrilu ya karanta maka alƙur'ani fatta bi ƙur'ana ka saurari ƙira'a mala'ika jibrilu fatta bi ƙur'ana ay fastami ƙira'atahu daman kalma ta alƙur'ani مصدر لنا قراءة مصدر لنا قراءة يقرأ قراءة وقرآن كو يزمتو مصدر ان قراءة كو يزمتو مصدر ان قرآن قرأ يقرأ قراءة وقرآن كيشين انه نمكن اتي قراءته في اكتي فاتبع قرآن كبيبي كراتم ملائكة جميل shi yasa alqur'ani an sanya mishi suna alqur'ani masdar ne amma ana nan da shi ismul maf'ul ma'ana ismul maf'ul ga shi ne al-maqru saboda ana karanta shi kuma ana so a dinga yawan karanta shi Allah ya yi shi ne fa idza qara'nahu idan muka karanta shi muka karanta maka ta wasita ta malaika jibrilu fattabi qur'ana ka saurara saurara ce ta summa inna alaina bayana abu na uku da aka dauke ma manzon Allah sallallahu bayan an yi alkawari za a sanya mishi har da alkur'ana a zuciyar shi za a yassare mishi kira'a a bakin shi to ga na uku shine bayanin alkur'ani da tafsirin alkur'ani da amanin alkur'ani shi ma Allah ya dauki nauyi zai sanar da shi فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه sannan bayanin alkur'ani na ga kanmu mu za mu sanar da kai mu za mu bayyana bayanin alkur'ani ma Allah ya dauki takafuri shi yasa wannan ayar dalili ne za mu kara wasu a wannan matsala wannan ayar dalili ne wanda yake zo cewa lalle tafsirin manzon Allah wahayi ne hadisan manzon Allah wahayi ne domin dukkanin hadisan manzon Allah sa sama dukkanin sunnan manzon Allah dukkanin hadisan manzon Allah duk mun yawanta ba komai bace ba illa tafsiri ga alkur'ani haka imamu shatibi almaliki algarnati ya bayyana a cikin muwafaqatin shi ya ce alkur'ani kulliyun ne ya zo ne da kalmomi a jimance yana bukatar sharhin sunna sunna ta manzan Allah duk mun yawan ta gabaki ɗayanta sharhi ne ga alkur'ani kuma wahayi ne haka ma Allah ba sarki ya bayyana a cikin da yake suna a cikin suratul najm Allah ran mafaddal وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دل بارن da manzon Allah sallallahu alaihi zai bada da hadisin da zai fito da gurin manzon Allah ba ba san zuciya ba wahayi ne Allah madaukakin sarki mishi kidan kaga in mutum bai yi imani da wannan ayat dan kala kato ban san bai suke fassara wannan ayat to in bai yi imani da wannan ayat da me zai yi imani haka Allah maɗaukin sarki ya bayyana a suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله ما أبكين سركيتي منت سبكو مكة القرآن شيني الذكر على القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم دنك بينا ومتعني أبن دعك سبكو مصر to kayan kaga a wannan bayanin da Allah ya dauke yace zai sanar da manzala sama to kuma hallo Allah dauke sarki ya umarce shi da ya bayyana wa mutane abin da yake ciki waziban manzala Allah ya bayyana alqur'ani ma'anar alqur'ani to sai dan kala kato dan mai tafi ne sai suka ce ba mu yarda ba da hadisan manzo Allah ba mu yarda ba ma kai da dukkanin ilimin muka littafan tafsiri littafan fiqh littafan aqida sira komai suka ce ba su yarda ba sai alqur'ani dalla to alhamdulillah alqur'ani yana buƙatar sharhi yana buƙatar tafsiri to daga ina zaka je ka samu tafsiri kuma musamman in ƙara ƙatan da suke ƙasar hausa ɗunguma ɗunguma jahilai ne a larabci daga yana zai je nemo tafsiri barantana ma kuma hallo larabci shi kaɗai ba sai ta ba a yi tafsirin alƙur'an da shi dole sai an haɗa da hadisan manzan Allah da maganganun magabata sahabba da sauransu wanda ake hudu a wasu da tafsiri to daga ina za ka kawo tafsiri yanzu sai mu bar tafsirin manzan Allah sama da bayanin manzan Allah wanda aka rawaito yardaddun mutane suka rawaito kawai yadda yardaddun mutane suka rawaito mana alkur'an sai mu bari sai mu zo mu kama tafsirinka kai ɗingume mai jahili haka tambayar da ya kamata a yi maɗan ƙara ƙata allah ce ba allah ke sai mu dawo kan ayat da muke cikin inna sun ba inna arena bayana sannan bayanin alkur'ani da tafsirin shi da bayyana ma'anonin shi a kanmu yake mun ɗauki nauyi za mu bayyana maka za mu isar maka kai kuma ka isar ma da al'umma kamar yadda ayoyin da suka gabata suka bayyana wannan ayoyin wanda Allah ma ya karanto mana muka fassara su sababan sabkar su ya zo a hadisi wanda yake muttafaqun alaihi Imam Bukhari ya rawaito shi da kuma Imam Muslim a haka imamu turmizi ya rawaito hadisin eh, daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake cewa manzana su saba kare wa alishu minar tanzili shidda lokacin da ake sauko mishi alkur'an yana hamuwa da wahala saboda bibiyar mala'ika jini lokacin da yake karanta yake karanta kira'a fakane yi harriku bihi lisanin washe mata ya kasance yana motsa bakin shi da kuma dumbarin bakin shi saboda ya dinga bibiyar karatun mala'ika jibril da yake mishi na alkur'ani مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه هنا tsoron kada wani abu ya kubuce mishi bai hardace ba yana so kenan ya hardace qur'ani yana bibiyar kira malaka jibril fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya sabko da wannan aya ana ramma har karanto mana su wayannan ayoyi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نعم هي عبد الله بن عباس يقول فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باين أن سبقوا دواء إن آيون دعنا ما كانت تعمل زو man abdullahi bin abbas ce manzo Allah sai ya kasance idan mala'ika jibril za a taho jibril alaihi salam idan mala'ika jibril ya zo mishi zai mishi wahayin alqur'ani atraqa wastama'a yana nutsuwa ya mai da hankalin shi ya saurara bayya karantawa fa'iza zahaba idan yar mala'ika jibril ya tahi sai ya ji kanshi ya harbace da abin da aka mishi wahayi fa'iza zahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah azza wa jalla idan mala'ika jibril ya tahi sai ya karanta wa sahabban shi alqur'ani kamar yadda Allah ya mishi alqawlan zai karanta mishi bashi ba mace a cikin suratul ala Allah ba sarki ya bayyana haka سنقرئك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أتكلم سورة العلى الله أوكي سركيتي يا نبي الرحمة يا كي أن محمد صلى الله عليه وسلم زام كرن تامك القرآن تهني الملائكة جبريل أوحي فلا تنسى باقي بامن سوى إلا ما شاء الله sai abin da Allah ya ga dama ya mantar da kai ko ya tayyar da shi ko ya goge hukunci shi ko ya goge tilawa shi to Allah zai haka kamar yadda Allah wakil sarki ce ma nan sakh min ayatin ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها na'am ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير na'am kenan illa ma sha Allah wannan shine abin da ya shahi shahi hukunci ko tilawa wanda wannan aya ta bayyana ta suratul baqara haka kuma hallo a cikin eh, suratul faha Allah madaukakin sarki yake cewa wala ta'jal bil qur'an ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما kaga a wannan ayar- ayoyin nan da muke cikin tafsirin su na suratul qiyama an fassara qadiyyar da bayan to amma a cikin suratul taha sai aka faɗe shi a rabin aya wannan abin da aka yi bayani Allah madaukakin sarki ce wala ta'jal bil qur'ani kada ka yi gaugawa wajen karatun alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ka yin a gama maka wahayi shi kaga hani ne akai ko to sai kuma wannan ayoyin da muke ciki ko ƙara fassara su ƙara bayyana wa qur rabbi zidni ilma kenan sai baitin haka ma baitin an hana shi ne ajalan nan wajen karatu alqur'ani da bibiyar malaika jibril sai aka ba shi aiki sai Allah ƙara mai ilimi kuma ya Allah ya dauke mishi ya yi mishi alƙawarin ababen nan guda uku a hada mishi ma harza alqur'ani a zuciyar shi da jaryani in karatu alqur'ani a bakin shi da kuma ma'anonin alqur'ani a ƙarƙashin wannan ayoyin da akwai fawa'id da dama insha Allah zamu isha- ishara a kansu eh, al-allama ibn kasir yake cewa eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gaugawa wajen ya bibiye eh, mala'ika jibril lokacin da yake mishi wahayi wajen karanta sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi da kai ya bayan ya karanta ba inna ma ya saurara to sai mala eh, wannan eh, al-allama ibn kasir ya ce sai allah maɗaukin sarki ya ɗauki nauyin zai ba shi wasu ababe guda uku abu na hari jam'uru fi sadrihi zai haɗa mishi har da alƙur'ani a cikin zuciya shi abu na biyu kuma zo jiryaru tilawatihi wa qira'atihi fi lisani Allah ba ke sarki zai sauƙaƙe karatun alqur'ani da tilawashi a bakin shi abu na uku kuma Allah maɗaukin sarki ya ɗauki nauyin tawdiha ma'ani alqur'ani wa iza tawdi tafsir ma'ani alqur'ani wa izahi ma'ani Allah ya ɗauki nauyin zai yassare mishi tafsirin alqur'ani da ma'anar alqur'ani da akwai ayoyi da dama wanda manzo Allah sun yayi tafsiri mubasharatan na alqur'ani da akwai kuma a hadisai da dama wanda manzo Allah sun yayi tafsiri mubasharatan na alqur'ani da akwai hadisai kuma wanda ba kai tsaye bane ba yayi tafsirin su he malamai kwararru za su iya ganewa wannan hadisin tafsiri ne na aya kaza ko na guri kaza a cikin alqur'ani Allah ya taimaka Allah ya alkhairi fa'idodin da ke da kwai a ƙarƙashin wannan ayoyin da za mu iya hudda shine game da ɗalibi ilimi lokacin da malaminka yake koya ma karatun alkur'ani abin da ya yi saurara a karanta na harko kada ka ce za ka dinga bi ga kai ga kira'an malaminka ga kira'a ka kai tsaye kuna tahiya kuna ka saurare shi in ka saurare shi sai kuma he ka karanta mishi ya saurare ka wannan hanya hanya ce kyakkyawa ta karatun alkur'ani sannan kuma hallo daga cikin fa'idar za mu gani shi ne dole ya kanu su a lokacin da malami yake koya maka karatu yake gaya maka karatu ya kanu su zuciyarka ka farrabe ta da duk wani abin da suke mashagin ya duk wani abin da zai ilkita maka ƙwaƙwalwa zai ɗauke maka hankali ya kanu su ka maido hankalinka ka saurari malam da haka ake samun karatu amma bayyayuwa ƙwaƙwalwarka tana gurin baloci ƙwaƙwalwarka tana gurin soyayya tana gurin kuɗi ka gane dole a samu matsala yayin dole ya kuma lokata dawo kan abinda ma da yake waɗi yake karanta maka za ka iya gane ha kuma hannu daga cikin mai kyau suna fa'idodin za mu ɗauka nan gurma da suke cewa shine al'ajala gaugawa kada ka yi gaugawa wajen neman ilimi insha Allah lokaci yana zuwa bi a hankali ita anni insha Allah ilimi zai zo albarka ta ilimi za ta zo a ta'alli ke da kai albarka ta ilimi haka daga cikin fa'idun za mu ɗauka shi ne umarni da aka magana sama a kan da yake suna addu'a kaga wa kun rabbi zidni ilma ayar da muka karanto ta surat taha ana so ka dinga yin addu'a Allah kara mai ilimi Allah ba ni ilimi mai albarka mai amfani kada ya zamto addu'a ka duka duniya ce duka kuɗi ne duka jin daɗin duniya ne amma babu harkar neman ilimi musamman da shari'a ko makamantar haka Allah taimaka Allah sai alkhairi amma wato manzon sama yana ta Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa qalban khashi'an da sauran addu'o'in da aka rawaito daga annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke rasu ne ayoyin da suka shahi a qadiyya ta wahayi da sabko alqur'ani da kuma bayanin da ya shahi haka Allah taimaka Allah sai alkhairi sai ayoyin da gaba كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي نعم يا إخوانا كاشف وصول أيوة إن شاء الله نعم sai allah maɗauki sarki bayan ya gama bayani akan alkur'ani sai ya dawo yake bayani akan masu karyatawa da tashin alfiyama allah maɗauki sarki sai ya bayyana sababin da ya suke karyata alfiyama allah maɗauki sarki ce kalla bari dai ku bar wannan tunanin ku bar wannan hutun da kuka shiga na karyata alkur'ani sababin da ya sa kuke karyata alkur'ani kuke karyata alkiyama shine tuhibbuna alhajila kuna san duniya sababin da ya sa mushrikai kafirai arna suke cewa babu alkiyama suka yi imani san duniya tuhibbuna alhajila kuna san duniya magaggauciya wadda nan da nan take bi ta wuce kalamhil basari abu aqwa al'amarin zuwa alkiyama kin yan kaga in zawa alkiyama tashin alkiyama kamar iftawa ido ne to duniya ce kamar iftawa ido Allah ke shi da zama kisa yi ce kalla mun sha bayyana wa cewa kalla ma'ana biyu take dauka ko ka ce harfi ne na tahqiqi da ma'ana haqqan tabbas tuhibbuna al'ajila bari dai bal tuhibbuna al-ajla bari dai kuna san duniya ne kawai yan duniya ne kawai masu san duniya ko kuma da zamto kalla harfi ne na rad'in shine ana tsawata musu su bar wannan tunanin su bar wannan aqidar da suke ta rashin imani ga sababin da ya bata su ya gurbata su tunanin da suke su bari shine ke zan harafin na rad'in kenan kalla ku bar wannan tunanin bal al'amarin da ya kai ku zuwa ga ƙaryata alkiyama shine to hibbuna al'ajira kuna son duniya wa tazaruna al'akhira kuma kuna jifa kuna banza da lahira kuna son duniya kuma ba ku son lahira shi yasa duk wanda ya gamu da wannan cutar hubbud duniya wallahi ya riga ya shiga musiba duk wanda ya gamu cuta ta san duniya to za ta ja shi duk inda mahalif suke za su ja shi wanda ya so lahira malamai suke cewa duniya za ta zo zuwa gare shi wahiyar razima tana matsaskanciya za ta zo ta shimmudawa kan shi za ta zo ta shimmuda mashi komai nata in ka so lahira ka fata da lahira amma wanda ya so duniya duniya za ta yi ta yi mishi yanka yana binta tana mashi yarda har ya je ya wada cikin kamar ali bin abi talib yake cewa ya duniya gurri gairi fa inni sallaktu salata ya ce ya ke duniya ki roƙi wani na ni ba ke ba roƙa na sake ki sake uku ba ni ba komai ba ke ba komai to haka ake so ka yi duniya amma an kaso duniya ba za ta kai zuwa ga mahallaka Allah ke su ne kenan kuma yana da cikin siffofi na kafirai masu karyata da alkur'ani alkiyama san duniya Allah ke shi da Allah ka sauke ce kalla barde ban tuhibbuna al-abda bal abin sababin da ya kai ku zuwa ga wannan musibar shine kun kasance kuna son duniya wa tazaruna al-akhirah kuna barin imani da lahira ba kusan lahira shi yasa ba ku imani da ita to sai Allah nan zai ba su labarin me zai faru a nan tashar kiyama mutane za su kasu gida biyu mutanen kwarai ɗan aljanna fuskokinsu suna haske da sheƙi za su ga ubangiji su gani na ni'ima na daraja sai kuma mutanen banza ɗan wuta su kuma fuskokinsu suna firtike suna cikin tashin hankali suna tunanin duk wata musiba za ta same su Allah maɗaukin sarki ce wujuhun yau ma'izin na bira wasu fuskoki a ranar tashin gama a wannan wunin nabira za ka same su masu kyau da sheƙi da haske annabara shi ne haske da sheƙi kamar yadda alama ake sarki bayyana a cikin suratul mutaffifin ta'rifu wujuhun nazaratan na'im a huskokin su za ka ga haske na ni'ima kyau da haske na ni'ima idan annadara shi ne nurun wa ishraq wa hasanun wa nurun wa ishraq huska ta zanto mai kyau da haske da sheƙi shi yasa manzo Allah sai muke ta naddara Allah imra'an sami'a minni shay'an fa wa'ahu wa ballaghahu kama sami'a manzo Allah sai ce Allah ya taimaka Allah ya haskaka huskar wanda ya saurari magana ta ya rike ta ya isar ma wani shi manzo Allah addu'a ce kinan wujuhun yawma idhin nadira za su dinga sheki to me yasa aka haskaka musu huska me yasa aka sanya huskar ta zanto mai kyau mai sheki ila rabbiha nazira saboda a shirya su domin ganin ubangiji Allah ɗauke za su kalli zuwa za su yi kallo su yi dubi zuwa ga ubangiji su Allah ɗauke zuke ila rabbiha zuwa ga ubangiji su za su kalli kinan nan an ce wujuhun huskoki amma ana ne ashabul wujuh masu huskokin huskokinsu suna sheki kuma hallo masu huskokin an shirya su ne domin su ga Allah da ke sarki wanda aqida ta ahlus sunna wal jama'a shine tabbas za a ga Allah madaukakin sarki a ranar tashar kiyama a cikin aljanna mummune bayan sun shiga aljanna sun samu ni'ima babban ni'imar da za a yi musu shine ganin fuskar Allah madaukakin sarki hadisai a ru'a rusu zo insha Allah za mu karanta su daga cikin littafi na tafsiri na ibnu kasir wanda ibn kasir ya kawo hadisai da dama daga cikinsu hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi manzana sama ke cewa innakum satarawna rabbakum iyana tabbas mune ku mutanen gari na kwarai a ranar tashin kama za ku ga ubangijin ku ɗiru da musu Allah samu na cikin amin ha kuma hazo ibn kasir yake cewa kai hadisai aru aru sun tabbata hadisan da suka kai mutawatirai adadin da ya wuce a karyata shi sama da 40 kuma kamar haka sun tabbata ingantattu hadisai a wajen mai yake suna game da ganin allah an tashi alƙiyama wanda ba yadda za a yi inda kana da hankali ka ce karya da wannan hadisa sai dai in baka da hankali kowa ba ne allah ke daga ciki da akwai hadisi na abi sa'idin khudri da kuma hadisi na abi huraira kenan hadisi na biyu wanda muttafaqun alaihi ne imam bukhari da muslim suka rawaito shi manzo Allah sama wasu mutane sun zo gurin manzo Allah suka ce ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah ya manzo Allah shin za mu ga ubangijin ranar tashar kiyama manzo Allah ce hal tudaruna fi ru'yati ash-shams wal qamar shin in za ku kalli wata ko za ku ga wata ko za ku ga rana kuna yin matsayi matsayi kuna tunkuɗa juna wani yana karewa wani ganin rana ko ganin wata manzo Allah sai ce laisa duna wa sahabu kuma babu girgije a lokacin da za a ga wata ko da yake da suna za a ga rana lokacin da ku kallon wata ko rana hal kuna tunkuɗin juna da juna har wani yana karewa wani ya suka ce a'a ya ce fa inda kun tarauna rabbakun ka zalika yadda ko za haka haka za ku ga ubangiji babu wanda zai toye wani babu wanda zai kare wani allahu akbar haka hadisi ya tabbata wanda mutum kwararre ne daga jarir tsaye daga cikin sahabban manzala yake cewa wani lokacin manzala sama a cikin dare ya yi dubi zuwa ga wata ya cika ya kai wajen kwana goma sha biyu zuwa sha uku ya zama badar kenan sai ya dubi ya kalli wannan wata sai manzala yake cewa inna kun tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar sai tabbas za ku ga ubangijin ku ran tashi kiyama kamar yadda za ku ga wannan wata fa in istata'tum ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا ولا قبل غروبها ففعلوا manzo Allah ce in kuna so ku zamto masu yin haka to in kun samu dama kada a yi galba a kanku a kan sallar da ake yin ta kayan ketowar rana da kuma sallar da ake yin ta kayan watsa rana wacce salloli ne ke asuba da la'asa to kada ku yarda a yi galaba a muku galaba kada ku yarda in dabarun ku insha Allah in kuna kiyayewa kuna cikin mummunan da za su ga ubangiji Allah ya samu cikin haka hadisi ya tabbata wanda yake mutafakon alaihi ne daga abi Musa al-Ash'ari yake cewa manzon Allah sai yake cewa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa fihima Allah ya tana dawo mummunai aljannoni guda biyu min zahabi aljannoni guda biyu na na zinariya wa aniyatuhuma aljanna dukanta a gida take da zinariya da kuma kayan cikinta na kwanoni da abin sharruwa da sauransu wama fi ma da abin da yake cikin duka aljannonin duka su da zinariya da guda biyu sannan kuma hallo bayan wannan aljannonin guda biyu na zinariya kuma hallo wa jannata ne min fidda har kuma hallo da wasu aljannoni guda biyu an yi su ne daga azurfa aniyatu ma kayan cikin su na kwanoni da abin shan ruwa wama fi ma da dukkanin abin da yake cikin su an yi su ne daga azurfa wama bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allah illa rida'al hijab mutane in aljannan wannan za su ga ubangijinsu tsaninsu da ganin ubangijinsu shine rida'ul kibriya hijabi na girma na azama na allah ɗaukin sarki ala wajihi fi jannati akan huskar allah ɗaukin sarki a aljanna ta matabbata kenan wani hadisi mai kenan cewa marhala marhala ce da akwai marhalar da mutane za su ga sakwaron da sauran hadisai suka bayyana mutane za su ga Allah gani iyana babu wani ijabi kawai yadda za mu gani hadisi zai kara bayyana da akwai kuma wanda za su ga Allah maɗaukin sarki daga shi ijabi girma da azum haka ya zo hadisi wanda imam muslim ya rawaito na na suhaib ɗaya daga cikin sahabban maza da yake cewa manzara sun ce idan dakhala ahlul janna aljanna idan an aljanna sun shiga aljanna qala Allah maɗaukin sarki zai ce ya kulu Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki zai ce turidu na she'an azidakun sun kuna son wani abu in ƙara muku kuna son wata nima wani abu in ƙara muku fa ya kulu na sai ɗan aljanna su ce alam tu bayyana wajen hana shin ba ka sanya an bauna da fararen fuskoki alam tudkhilna aljanna ba ka sanya mu ba aljanna wa tunjina min annar ba ka tsiratar da mu daga wuta wace ni'ima kuma zamu nema bayan haka fa yakshifu alijab sai Allah ya yaye hijabin shi su gan shi tsiri da muzu sai manzon Allah sai ce fa ma utu shay'an ahabba ilayhim min an-nazr ila rabbihim wa hiya ziyada manzon Allah ya ce ba a basu ba wata ni'ima da ta yi soyuwa ta yi alkhairi ta yi jin daɗi ta yi nima a gurinsu sama da su ga ubangijinsu mazala ya ce wahiyar ziyada ita ce ƙarin da aka ce za'awa 'yan aljanna a cikin ayar wannan ta cikin suratu yunus lillazina ahsanul husna wa ziyada ala ma fadl lillazina ahsanul husna wa ziyada na'am kinan kaga wanda suka kyautata suna da alhusna aljanna kuma wa ziyara da qahari manzo Allah ya fasarta ziyara nan mecece kaya kinan ɗaya ne daga cikin namazi inda manzo Allah sai ya tafsiri kai tsaye mubasharatan da ba kuma guran da ba mubashi bane bai malamai suna bukatar malamai su yi bincike su bayyana kaga wannan hadisin karara ya bayyana cewa babu hijabi wancan hadisin ya ce kuma hijabin al'azama to haka ne marhala marhala na'am haka kuma hannu ya tabbata hadisi na muslim wanda jabir ya rato radiyallahu anhu yake cewa a hadisin wanda imam muslim ya rato yake cewa inna allaha yatajalla lil mu'minina yadhha Allah zai bayyana ga mu'minai su ganshi yadhaku yana musu dariya na sun gani imarta babu irin ta menene ke dawwa bayan ganin Allah shine in mu'minai suka ga Allah wata ni'ima ce da wani jin daɗi za su samu na ƙarshe bayan shi kuma da Allah zai yarda musu yarda da babu shi bayan ta Allah samu na cikin su ibn kasir bayan ya karanto wa'annan hadisan sai ya ce wa hada bihamdillahi mujmaun alayhi bainas sahaba wannan ganin Allah ya tabbata sahabbai sun yi ijma'i akan lalle mu ne za su ga Allah ran tashin kiyama wattabi'ina da kuma tabi'ai su ma sun yi ijma'i wa salafa hadhihi al-umma da dukkanin magabata na wannan al'umma kama huwa muttafaqun alayhi bayna a'immat al-islam shugabannin musulmi dukkan su sun yi ittifaqi akan za a ga Allah ran tashin kiyama amma shugabannin musulmi ahlus sunna za mu ga mu'tazila suna daga cikin wanda suka ce la bayyana Allah ke wa hudatul anam da shiriyoyi na mutane har kuma da ibnu kasir yace daga cikin dalilan da suke nuna cewa za a ga Allah madaukakin sarki kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun wanda a tafsirin na suratul mutaffifin mun riga mun yi bayani akan haka imamu shafi'i yace kafirai za a sha makance su ba su ba ganin Allah wannan mantuki ne na aya shi ne lafazi ne gundar lafazi ne aya to mafhumul mukhalafa da aya mumune na gari na kwarai su kuma za su ga wanda dai mun yi bayani dai a lokacin da muka yi tafsiri surat al-mutaffifin insha Allah to wannan kaɗan daga cikin dalilan suna da yawa wanda suka tabbata lalle cewa mumune za su ga Allah amma mu'tazila da sauran wa'ifirak da suke zalla sun karyata suka ce bayyayuwa a ga Allah me ya hujja ku suka ce Allah ya ce lan tarani ya ce wa annabi Musa lan tarani ba kai ba ganya suka ce lan abadiya ce ha abada shi kuma wannan mu dukkanin malaman tafsiri ahlus sunna sun fassara cewa lan tarani fi dunya a duniya ba ka gani amma su suka ce ha alaya to kaga shi yasa mutum in yana karatu a gurin masu gurbatacce akida zai samu matsaloli Allah ke yarda wannan matsalar tana daga cikin matsalolin da malamai suke sanya ta a matsaloli na aqida Allah ce maka Allah ce amsari sai mu dawo kan ayoyinmu wanda muke ciki insha Allah wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki a ranar tashar kiyama za ka gansu nadira suna haske da sheki shine huskokin mumunai yan aljanna kenan ila rabbiha nadira saboda me yasa suke haske da sheki za su ga ubangijinsu Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ce wa wujuhun yawma idhin basira a wannan wunin za ka ga wasu huskoki basira suna masu huskoki murtike huska a murtike huska a cikin batin rai a murtike basira aikali a adisa za ka ga huskoki wanda suke a murtike a cikin batin rai ta- sun riga sun yi muni saboda ɓacin rai amma sun yi dahu- duhu sun yi- sun yi baƙi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce yau matabiyar duhu يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar tashar kiyama ranar da wasu fuskoki za su zamto baƙaƙe dilin-dilin wasu fuskoki za su zamto kuma harare yau matabbiyar dojohun wasu fuskoki za su zamto harare wasu fuskoki kuma za su zamto baƙaƙe baƙin da ake ni za su zamto saboda murtikewa da ɓacin rai za su zamto baƙaƙe ya Allah maɗauki sarki ce a nafsar aya yau matabbiyar dojohun wata sauwa dojohun فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون kaga waɗanda huskokin suka zamto bakake za a ce musu kun kafirce ma Allah maɗaukin sarki bayan kun yi imani ko kuma ko kafirai ne to ga azaba ta wutar jahannama ku je ku shiga dan wuta ne kenan to waɗanda kuma huskokin suka yi fara وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها su kuma خالدون waɗanda huskokin su suka yi fari za a ce muku ko ɗan aljanna ne ku shiga cikin rahma Allah aljanna kenan za ku dawwama a cikin ta Allah sa mu cikin waɗanda huskokin mu za su yi farara to sai mu dawo kan ayar wujuhun yawma idhin um, basira wasu huskoki za ka ga huskokinsu sun yi sun murtike sun suna cikin bacin rai shine basira malamai suke cewa abisa kadiha shadidatul ubus sun murtike sun kai makura wajen murtikewa sun- sun gurɓace don tsabar bakin ciki abinda suke karyatawa sun bar damansu suna nadama huskokin nasu sun bi sun rikice Allah ke wa wujuhun yau mai zin basir ya ma Allah ma'auki suke ce ta zunnu an yi halabi ya fafi ma'abuta huskokin suna da yakinin cewa duk wata musibar da same su an yi ala bi hafafiya suna da yakinin cewa za a yi musu duk wata musibar da za ta karya musu gadon baya an yi ala bi hafafiya faƙira nan kinaya ce akan musibar da in ta samu bawa za ta karya mashi gadon baya saboda wahalarta minal faqar faqar shine wannan kashi na gadon baya wanda yake mekewa da akwai musibar da in ta same ka ta karya maka to suna da yakinin cewa musibu ne za su same su wanda yake gadon bayan su ya karya nan tazunnu bi ma'ana tuqinu suna da yakinin cewa duk wata musiba wadda za ta karya musu gadon baya za ta same su an tusiba hun dariya wa musiba eh, wa azab eh, yani eh, taksiru kifara zari wanda musiba da azaba za ta same su wanda ya ta karya musu gadon baya malamai suke cewa wannan kinaya ce a larabci in aka ce ta zunnu an yi ala biha fakira kinaya ce akan cewa mutum yana da yakini ko yana tantamarin musiba za ta same shi wanda mai tsanani wanda ya ta kai har gadon bayan shi ya karya to haka za su samu yaƙini iri da muzu abinda suke karyata na azaba gashi ne yawa kuma za a malamai suka ce za a kama su a jefa su a wutar jahannama su kai a kan wuyansu ta yadda suna isa gadon bayan su ya kare Allah ke Allah karba mu da wani musiba ta zunnu an yi fa'ala biya fafira ma abota wannan huskokin wanda suke amurcike suna da yakinin cewa lallai dukkanin musiba da azaba za ta same su wanda zai sabbaba karya musu gadan baya ibn kasir al-alam ibn kasir yake cewa hadhihi wujuhul fujja wannan huskoki ne na fajiran bayi kafirai kenan takuni yawmal qiyama kaliha abisa da ta shiga ba za su da huskokin za su zanto amurtike a cikin bacin rai tastayqinu annaha halika za su sami yakinin cewa lallai su sun halaka musiba da hallaka da azaba za ta same su wanda sai ta karya musu da dambara haka Allah mai ibn kasir ya ce to kinan kaga wannan shine da yake suna ma'abuta wannan fuskoki insha Allah eh muna da sauran lokaci ko na aiwa muna da sauran lokaci kinan wannan su ne eh, game da ma'abuta wannan fuskoki wanda kuma nafsin wannan abin da ayoyin da suka kumsa kusan da akwai ma'anarsa a cikin aya- a- a- ayoyin da mun gansu a cikin surata abasa wanda Allah madauki sarki ya ce wujuhun yawma idin musfira ayyo وجوه يومئذ مسفرة ترهقها قترة musfira dahikatun ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ
ووجوه يومئذ ووجوه يومئذ
ووجوه يومئذ عليها غبرة.
غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة to الفجرة kaga nafsun irin wannan ayoyin wanda muka yi tafsirinsu a cikin wannan sura ta kiyama nafsunsu kuma sun zo a cikin eh, surata abasa wanda mun riga mun gansu wujuhun yau mai zin musfira wasu muskoki ranar tashi kiyama za ka same su musfira suna masu haske da sheki dahikatul mustabshira suna masu dariya suna masu albishantuwa samun albishir ɗin cewa al- ga aljanna nan ta fice da hadda wani a ga wannan fuskoki na 'yan aljanna wanda su ne a nan kuma allah ba uki suke ce wujuhun yau mai sun nazira ila rabbiha nazira to sai kuma 'yan wuta wanda a nan allah ba uki suke ce wujuhun yau mai sun basira ta zunna an yi fa'ala biya fakira su kuma a cikin surata abbas allah ya ce wujuhun yau mai sun alaiha ghabara wasu fuskoki da akwai kura a kansu kura ta duhu ta ɓacin rai da akwai kura a- a huskokinsu ta rahaku ha katara a kuma hallo duk wata ɓacin rai da eh, kura duka suna bujiro ma huskokin da nasu ula'ika hulun kafara da fadara wannan su ne kafirai wanda suka fajirce ma Allah sarki kenan kaga mu- eh, naf- nafsun wa'idan bayanin ya zo a ayoyi da dama sai kuma eh, bayan bayani akan abin da zai faru a tashar kiyama to nan wanda suka karyata da tashar kiyama an musu bayanin ga yadda zai kasance a tashar kiyama tashar kiyama ga sababin da ya sa suka karyata da alkiyama san duniya ko da ƙin lahira sai sai suka karyata da tashar kiyama da mai da mutane a rayuwa kuma hallo ga yadda mutane za su ra- rabu sai aka bayyana musu kenan in kuka yi wasa ku ne na biyun nan in dai ba ku ga imani ku ne na biyun nan zai zanta fuskar ku a murtike kuma hallo eh, za ku samu yaƙinin duk wata azaba da aka tana musu to sai nan Allah maɗaukakin sarki zai kawo musu wani dalili na ƙudura Allah maɗaukakin sarki shine kakkuje nesa mutuwa ma in ɗan uwanku ya zo mutuwa ce ba ku bayya mutuwa ku ce bayya mutuwa ku ce ba isa ba ba isa ba ɗauke rai ku yi duk abin da kuke iya wajen ku hana ya mutu na fadda كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق na Allah maɗaukakin sarki ke cewa kalla ku bar wannan tunanin ku bar wannan aqidan mummuna da kuke kanta da cewa ba a tashi a kiyama idza balagati tarafi ko kuma kalla ta zanto tabbas haqqan tabbas idza balagati tarafi idan rai yazo zuwa ga wuya yazo zuwa ga tarkuwa taraki jam'i ne na attarkuwa attarkuwa malamai suka ce kashishuwan nan guda biyu wanda suka zagaye wannan dugu na wuya na krata na alhalq shine attarkuwa wayannan kashishuwa sune attarkuwa wanda suke tsakanin kafada da kuma dugu na me yake da suna na uh, wuya to in rai ya riga ya zo nan gurin mutuwa ta riga ta haƙƙaka ga mutum kalla tabbas idza balagati taraqi idan rai ya riga ya zo wuyaye ya zo kashishuwa na wuya wa qila man ra'a a wannan lokacin mutanen da suke zagaye da wannan mutumin da ran shi ya riga ya zo wuya sai ka ji suna ta man ra'a wa zai zo ya mishi rukiya wa zai zo ya mishi magani ya warke wa zai zo ya mishi rukiya ya mishi addu'o'i ko ya mishi magani ya mishi rukiya ko kuma wane ne likitan da zai zo da Allah ya mishi magani a nemo likita a kan shi likita in babu likita a ce ina mai rukiyar da zai zo ya mishi rukiya waye zai zo ya mishi kaza don a cetar da shi don ya samu lahiya su ƙwaƙwalwarsu mutane a lokacin da suke zagaye da kai shi ne cuta ce kai shi kuma mutumin da ran shi ya riga ya zo wuya ya samu ya cewa cuta ce daga duniya saboda ya riga ya ga mala'ikun mutuwa iri da mutu inda ya rai ya riga ya zo nan gudu wakila manra sai ka ji waɗanda suke zagaye da shi sun yi cewa wane ne zai yi mishi rukiya don ya warke kaga rukiya nan an ambata rukiya nan hikaya ce ake su mashirkai da kafirai rukiya su tabbas shirka ce da kafirci rukiya ta halitta idan ta zanto da alkur'ani ayoyin alkur'ani ko kuma da mai yake da suna azkar da addu'o'i kyakkyawa wanda suka tabbata a sunan manzo sama da kuma duk wata addu'a wanda take kyakkyawa wanda babu shirka a ciki amma sabanin haka ruqya ba ta halitta ba kiran wasu aljannu kiran wasu ababe ba halitta ba kenan da wannan abin ne ruqya ta tabbata shine zaka ji a ta waqila man raqidan wannan zai ga ma ruqya ta shirka ko ta bid'a ta shirka wadda duk ruqyar da akwai shirka a ciki da akwai wani abu da za a yi na shirka na magana ko na aiki ko ma ya take kenan wannan rukiya ce ta shirka kenan dole ba ka iya gane rukiya ta shirka sai ka je makaranta ka karanci tauhidi da akwai rukiya ta bid'a wanda ba haka ba malamai suke yi shine duk rukiyar da za a aka yi kirkiro wani abin da ya saba ma yanayin malamai na da a wajen rukiya kamar mai rukiya in an zo rukiya ce to ya an bani jika 100 kwa bani jika 50 in kun ba da za a mako haka ko kuma ya jazami a ce daga na yi aiki an kara shi ma wannan rukiya ce ta bida ɗan malamai dai sun yi bayani a kanta da dama hukunce-hukuncen rukiya kenan dole mutum ya zamto yana da ilimi akan haka kada ka mance dai malamin akhdar yake cewa bayanan ta baka aikata aiki ya kasan hukuncin Allah a ciki kenan kaga hukunce-hukuncen rukiya ka san su kaka je ka fada a gurin malamin tsubbu da sunan yan rukiya Allah ke to nan ana hikaya akan cewa wanda suke lura da marar lahiya ko wanda suke zaune a gaban marar lahiya wanda ya zo mutuwa ya kaji a ta marar haq wane ne zai yi mishi rukiya ina likita ina wanda zai mishi magani su suna tunanin kamar rashin lahiya ne alhali shi ya samu ya kina cewa barin duniya wa qila man rahaq sai Allah mai sarki ce wal taffati saqu bis wa zanna annahu sirat aiwa kayan ta kidan wa zanna annahu sirat ya samu yaqinin cewa lalle barin duniya wa zanna aiwa aiqara da yana daga cikin abinda muka faɗi a ina ji tafsirin jiya da ko shekarun jiya shine at-ta'bir al-aks a zo da kishiya abu ana nihin a zo da abu ana nihin kishiye shi ka ganin azannu wani lokaci he yazo ana nihin da shi al-yaqin kamar yadda al-yaqin in ma wani lokaci ana iya zuwa da shi ana yin da shi azzan a farkon surat al-baqara ma Allah madaukakin sarki ya bayyana allazina yazunna annahum mulaqullah wa inda suke da yaqini cewa za su gamu da Allah a gani azzannu yana iya zuwa bi ma'ana zan sannan kuma yana iya zuwa bi ma'ana al-yaqin dole he a tafsiri malamai sun bayyana maka nan gurin kaza ake ni ko kuma ko kuma qarina da siyaki shi na alamar sarki ce wa zanna annahu firaq ya samu yaqinin cewa lalle barin duniya ne firaqun biyar duniya barin duniya ne rai ne zai huta shi ma marar lahiya ya riga ya samu yaqinin cewa mutuwa ce amma wanda suke gefen shi suna bincike ya za a samu magani nawa da dama yau za a ga mutane sun zo sun kai marar lahiya sun siyo magani na jika saba'in na jika kaza suna ina mai likita ina waye shi kuma a lokacin zai yi to nan kamar allah yana gaya mushi da kai in kun isa da kuka yi iman da lahira in kun isa ku hana shi mutuwa ku je ku nemo likitan da zai muku magani ku je ku nemo ɗan rukiyar da zai hana shi mutuwa ga dalili a kusa sai kun tayi wani guri ku dinga ƙaryar tashi a kiyama shine alaƙa kawo wannan ayoyi wal tabbati saqu bisa haka ƙafafuwan shi junan sai juna sun haɗu ƙafar dama ta haɗu da ƙawa hagu ko kuma ƙafar dama ta hau kan ƙawa hagu wanda alama ce ta mutuwa shi da za a ƙafafuwa sun haɗu junan sai juna waltaffata saƙo bisaf nan an yi ta'abi an ce a saƙ ana ne da shi ƙafa ga baki ɗaya ƙadam ɗin ake ne saƙ shi ne ƙabri ko to amma nan saboda lafazin da yake suna nazum ɗin ayoyin da suka zo in ka lura ana karewa da kafin kafin a wannan ayoyin to sai aka yi aka yi tabiri da sa ana yin da da yake suna kafa gabaki ɗaya shine kadam kafar shi ta dama da kafar shi ta hagu sun haɗu ko kuma ɗaya ta haukan ɗaya malamai suke cewa wannan alama ce ta bayan mutuwa ba a lokacin da zai mutu ba wasu malaman tafsir suka ce la lokacin da zai mutu ne in yana falfala kawashi ko makamanta haka za su haɗe junan sai juna ha wasu malaman suka ce la alama ce ta bayan mutuwa bayan ya riga ya mutu za a sanya shi a alkawari sai an darme kawar ma ta darnu irin darmi na rake kaji wani yana cewa wannan a darme gurin nan kada da kawani ya ce a ɗar mai kawai ɗan ɗaimi na kawai shi ta damu da tagun za ta haɗu a ɗar mai su wasu malamai suke ce waltafati saku bisa ana nihin barin shi duniya da haɗuwar shi da lahira barin duniya alinsiyaq binar duniya ilin asir wahalhalu na barin duniya da kuma wahalhalu na tar da lahira su ne suka haku a lokacin ya firgice shi mara lafiya magagin mutuwa ne na ake ne waltafata saku bisa an yi tafsirar guda uku amma abin da ya zawa zai zahiri abin da muka faɗi na biyu kware kenan kawashi ta dama da kuma kawashi ta hagun za su haku juna su juna alhassan basar yake cewa huma saƙahu izal tufita fil kafan ana nihin ƙawon shi guda biyu lokacin da za a haɗa su ko kuma da yake suna kwabirin shi lokacin za a haɗa su a ɗarme su a cikin likafani wadda an rawaito daga abdullahi bin abbas yake cewa waltafati sako bisak shine shiddatun mafarafatin duniya ma a shiddatin mauti wa kurabi tsananin barin duniya da kuma tsananin mutuwa da kuma tsananin haɗuwa ya fara rayuwar lahira ce ta haɗu da juna a juna shi ne ake nufi almihim to shine wantafati saqu bisaq ila rabbika yawma idhinil masa to ƙarya ta karewa zai ta yi zuwa ga Allah ne ruhin za a kai shi zuwa ga Allah daga baya a maido shi gangaji a maido shi a kabarin shi ruhi za a amshi ruhi ne a tayar shi daga baya kuma a maido shi a gangan jikin dai yana nan a mace kinan ƙarya ta kare in kun isa ku hana buddara haka ake wa khitabin da ake wa mushrikai Allah ke kira wannan shine dai nafsin irin wannan ayoyin insha Allah dai a tafsiri na gaba insha Allah za mu fara bayani akan wannan ayoyin da Allah ko da sauran a sha an kawo takarda ko khaira insha Allah kenan a tafsiri na gaba da akwai sauran karin bayani akan wannan ayoyin insha Allah insha Allah abin da ke na tambayoyi kenan suna iya gabata insha Allah na'am
na
malam barka da shirwa na Allah ya saka da alheri a cikin yakin zari amin malam tambaya ta ita ce idan ladan yana tare ikama ba kiran sallah ba yace ana kwaikwayon ana kwaikwayon sa ko kuwa na sai ya ci gaba da cewa kuma daga karshe idan ya gama mutane suna cewa la ilaha illallah zuwa karshe mm.
shin wannan koyarwar annabi ce ta na idan ladan yana ta da ikama ba kiran sallah ba kiran sallah ya riga ya tabbata shine zaka wadi abin da ladan yake wadi ko to ta da ikama ita ma zaka wadi abin da yake wadi ko shiru zaka yi abinda malamai eh, suka ce shine kana iya bibiyar shi kamar yadda da yake suna a- a kiran sallah zaka yi bibiyar shi domin ikama ma kiran sallah ne واضح إقامة ما كنا صلى الله عليه وسلم حديثي داما من قال صلى الله عليه وسلم الأذانان كنا صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذانين كنا صلى الله أكاني الدعاء أكاني كنا صلى الله عليه وسلم كنا ما لبس كتير إقامة ما ذاك جنگ فتن أبندا لمن يكفني أبندا لا دنك يكفني تادا إقامة هذا أقول أن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ما لبس كتير شيبا يكامي مرتابا domin nan bayani ya yake akan tada sallah amma shi ma dai malami suka ce in ka maimaita babu lafiya bayan shi da ake cewa la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah wannan bai tabbata ba abin da ya wadi kawai zaka wadi shi kenan kenan wannan shine dai a a takaice kuma azkar inda ake na du'a wasila da makamul mahmud da kuma salati ga manzara sama a nan gurin ba ya an yi shi ba saboda bikin lokaci a lokacin tahiyya ne kake shirya ma mai kyau suna ta da sallah ne ake wadda Allah taimaka na
na yi ma da barin sabon sai kuma shi ɗan yanzu jaye ni akan aikin da nake sai na dawo sai ce shi malam wata irin nasiha za ku ce in mai da dangane da wannan na'am Eh, nasihar da za a wa mutumin da wannan jarabta ce musiba ce Allah kiyaye Allah kiyaye mu gabaki ɗaya kuma muna roƙon Allah Allah yayi ma Allah yayi ma Allah ka maka sauki a cikin al'amarin nan shine nasiha da malamai suke cewa ka haƙƙa sharƙan tuba lokacin da zaka tuba duk sharɗan da malamai suka waje ka yi ƙoƙarin haƙaƙa shi ka yi to a tauban nasiha shine ka yi nadama a kan abin da ka yi na ayyuka mummuna kashin a lokacin da za ka tuba na kashin tubanka sannan kuma hallo ka yi niyya a nan gaba ba ka komawa ka samu azur da niyya inda akwai haƙƙin wani ka riga ka mai da mishi in babu haƙƙin wani kenan ka yawaita istighfari da yawaita ayyuka na alkhairi wadai sannan kuma hallo daga cikin ladabbuka na tuba idan laihin da kake kana yi ne da wasu abakai to ka canza abakai da kana da abakai mummunai wannan lalatattu su suke janka zuwa ga laihi da bannar da kake yi da zunubin da kake yi to ka canza wannan abakan tilas ne ka canza su ba kai ba su ba gaba ba za ka musu sallama a yi sallama amma wata hira da wani waye ka canza su ka samu abakai na garin saboda manzansu ya bayyana cewa aboki na gari kamar mai sai da turare ne ba yadda za a iya cutar da kai in bai baka ba turare ka ji kamshin turare to aboki na gari in bai shiryar da kai ba to ka ga yana aiki na gari na kwarai kai koyi da shi na fara kenan shi kuma aboki mummuna a kamar da yake da suna manzana ya ba da misali kamar mai kira ne wanda ba wulakanta ba sana'ar ce yake kawai misali ne aka ba da mai kira an ka zo ka zauna kana mishi yira to in bai kona ka ba to kai kuma kauri da kura ta ishe ka to kaga misali kuma hannu malamai suke cewa aboki mummuna aboki na kwarai in yana alaka da abokai mummunai mummuna shine kamar me yake da suna wannan garwa shine ka jiwa a cikin tokawa zai jawo to to kai ita ce abu kai mummuna mutumin kwarai shi ne garwashi to kaga haka wannan bangaren canza abu kai sannan kuma karatun alkur'ani da zuwa makaranta da neman ilimi da zuwa gurin wa'azi yana taimakawa wajen gyaruwar mutum sannan kuma hallo mutum kai ya yarda in ya kasance laihin da yake yi in ya riga ya keɓance shi kaɗai ne yake yi to kai ya yarda ya zauna shi kaɗai ya yi uzlar da har za ta kashe zuwa ga haka in ko ya zauna shi kaɗai a guri ɗaya ko a ɗaki ko a wani guri to ya ɗauki karatun alkur'ani ya dinga yin alka sannan lokacin da za ka ga shaidan yana bujirto maka ga kaza ga kaza ka yi isti'aza sau uku ka tofa a ɓangaren hannunka na hagu ka gabai ta hiba ta shi iyar wallah ka gabai ta hiba isalla ɗauki karatun alkur'ani ɗauki azkar ɗauki ayyuka na alkhairu kinan babban inda mutum ya yi kokarin kiyayewa insha Allah abu zai yau sannan kamar yammace addu'a tana da ƙarfi ka yi ta addu'a ka yi ta roƙon Allah Allah kare ka kada ka koma Allah taimaka Allah sa alkhairi Allah ka mana sauki wanda kusan dukkanin adam yana da laifukan da yake yi Allah sa mu bar wanda laifukan Allah amshi tuban mu gaba ki mu baya da hali mai kyau Mm.
sai ya- yana haɗa faɗa tsakanin ne shi ne muke so a masa nasiha ko Allah zai sa ya fahimta na to wannan eh, eh, nasihar shine eh, ya ji tsoron Allah amma kuma su kannin su ma su yi kokari wajen kyautata mishi da mu'amala da girmama shi in mutum zai mishi nasiha kai ya ce ya mishi nasiha kai tsaye ya sanda ta shi yake kasa da shi sannan kuma da shi wan wanda yake hayin haka ya sanda cewa wannan hada waɗanda yake shi ne musiba ce yake jawa gidansu yau in ma'aifin shi baya nan to matsalolin da ya riga ya shafkawa shi ne zai ta girma shi ne jagora a gida sannan kuma ya tuna da cewa maza ba sabi kita laisa minna mallam yarham sabirana wa lam yuwakkil kabirana wanda bayya jin kan na ƙasa da mu baya tare da mu ko kuma bayya girmama na sama mu kenan dole ya kokari ya dinga jin kan ɗan uwan shi kananu na ƙasa da shi ya dinga tausaya musu ya san da cewa shi a matsayin baban shi yake ko da baban shi baya nan shine zai yi jagoranci a wannan gidan to in yana yin abin da zai sabbaba hada da rikici tsakanin juna da juna da akwai matsala mu wannan sifa Allah kiyaye sifa ce dai yani ta munafikai sifa ce ta wanda suke hada wasu ma Allah ke Allah karama mu Allah kuma mana sauki Allah hudda mana dukkanin wasu sifofi mummuna wanda su kai mu zuwa ga musiba Allah ke na'am to shi dama hutar mace masallaci da yi sallah a masallaci malamai suka ce bai halitta ba sai da sharaɗi biyu malaman fiɗo suka ce bai halitta ba mace ta huto mai aure ce ko ba mai aure ba ce ba ta huto daga gida ta ce za ta bari yin sallah a gida ta huto ta zo masallaci sai da sharaɗi guda biyu ɗin ɗayansu bai cika ba to in ɗayansu bai cika ba sallata musiba ma za su fito mata gare ta sharaɗi na fari sai da izinin alwalinta ko kuma mijinta in mai aure ce in ba mai aure bace ba sai da izinin alwalinta ma'aifinta ko wanda yake tsaya a matsayin ma'aifinta alwalinta ya ba ta izini an bai ba ta izini ba wallahi ta sanin cewa musiba ce za ta yi in mai aure ce he mijinta ya ba ta izini ya yarda ba ta tilasta mishi ba ba ta tilasta mishi ba in ya yarda sharaɗi na biyu ya zamto da akwai al'amnu minal fitina babu fitina a masallacin da za ta yi babu fitina a tare da ita ita in ta fito ba za ta shuto ba da shiga ta fitina sannan kuma hallo babu fitina a hanyarta inda akwai fitina a ɗaya daga cikin wani ababen ba ya taba ta hutu in ta san za ta yi shigar da za ta tada mutane fitina to bayan ta hutu da wannan shigar in ta in a masallacin da akwai fitina da akwai ɗan soyayya samarin da suke tare hanya suke waye ba za ta bata hoto inda akwai fitina an an zo masallacin ɗaya gumi ne da surutu da maganganu ko kuma barci ne da zai zuwa ko ta ta shekawa wanda da dama malamai suna cewa sallan mata ya kaga mace ta kwanta ta cewa wata in za a yi ruku iki ta da ta kwanta tana ta sheka barci tana harshen kori ko in za a yi rukuyi a tada ta dabdab ta tashi ta bi sallah kuma an an tsare kuma ta tsara kwanta ta yi barci to kaga wannan mai amfanin zuwa sarsalla ko kuma fitina a yi ta hira da surutai da sauransu wannan ma fitina ce ko kuma fitina a masallacin ya zamto da akwai haɗuwa da za a dinga yi da samari da sauransu in ta san ba ta iya kiyayewa shi ma fitina ce da hanta ba ta wuce ko a hanyar za ta dinga karya kwana tana ta yawon wurin kenan dole yi wannan sharɗan guda biyu sun cika nafsin wannan sharɗan guda biyu su ne ake neman su a itikafin mamaci sun cika in za ta yi itikafi a samu sun cika wannan sharɗan Allah ta yi baka Allah sa musu Amin.
ya halatta mutum ya ɗauki budurwa wadda ba maharamta ba kan mutum.
Na. Mutum ya ɗauki budurwa da ba a harrama shi ba a kan moto bai halatta ba ƙata manzala sun ya ce bai halatta ba mutum ya haɗu namiji ya haɗu da wanda ba a harrama shi ba a guri na uku su shekaru duk wani abu da musiba da ɓanna tana iya faru macen da galiban samari suna yin wannan in an musa sadaki daga an maka sadaki da mace sai ka ce bari ɗauke ki zo mu ta yi ziyara gidan yan uwana zo mu ta yi ina ne zo mu ta yi ina ne ya ɗauke ta yi ta yawo da ita to wannan abin haramun ne kuma yana hudda albarka a wani ko da minti ɗaya ya saura a ɗaura aure bayaninta ba mutum ya keɓance da mutum daga shi ya yi ta hira ma in ka zo za ka zauna daga gehen gida uwarta ko ma'aikinta ko wani wanta yana kallon ku in an yi magana doguwa yana jin ku amma kuskus ɗin da kuke yi bayani kuma in ya ga an yi wani motsi yana kallon to a haka ake yin hira a addinin musulunci kada ka ce bayya yiwuwa in kana tunanin haka bayya yiwuwa sai in shaɗan ya gurɓata maka tunani to barantana ma haka ga ana keɓancewa ana shiga ɗaki ana rugowa haka ga yana ɗaukar sai suna yin bulaguro ko suna ta yi unguwanni a ga wannan duka bai halatta ba mafsada ta wari ta halwa in ya ɗauke ta a bayan moto ko mafsada ta biyu kuma hallo shine jikin shi zai damfari da jikinta a yi ta gaggaisa a yi ta waye shi yasa za a ga da dama mutane an yi aure wa ba a yi ba wata shidda wata ɗaya wata biyu mace ta ta aihu kuma lokacin da aka yi sadaki ba da tsawar aure ba aka yi kinan wannan ɗan da aka wara huduwa mai sunan shi shege ko kuma ɗan zina mu bar magana hausa ɗan zina za a ce shi ba shi bane ba shege inda ma uwayen ne shago Allah ke kiran kaza akwai musulmi na fara ke na biyu ke sannan kuma hallo albarka aure tana tahiya a wannan kuma duk macen da kaga yana kaiwa zuwa ga a samu zina ko haɗuwa wannan da dama kuma ya sha faruwa duk macen da ko kuma duk ma'auratan da kahin a ɗar ma'aure sun taɓa neman junansu sun taɓa zina sun taɓa yin ko da ba zina ba sun taɓa yin abin da yake muƙaddimatar zina ne abin da yake kai kaiwa zuwa ga zina shine gaisawa da runguma da sauransu wallahi har abada zargi zai ta dawama tsakaninsu daga ya huta ya bar gida zargin za ta yake ka ajiye neman maza ne zai neman mata ne zai ita ma kuma lo yana faranta tsoro yake ka aje kuma tana da wasu maza masu zuwa gurinta kullum cikin zargi shi yasa mafi yawan aurayen da suke rabuwa wallahi ka fuska sabon zargi ne me yake kawo zargi in babu me yake me ya kawo maganar rami in babu rami da akwai in kaga ana yawan zargi zargin da ya wuce ya kada akwai wani abin da aka kulla kahin auren to kidan kaga in kana so ka samu aure a kwanciyar hankali da rasuwa shine kake Allah taimaka Allah taimaka ya babu larura da zai dauke saboda bayyayuwa a ce mace batta da ma'aifi wanda zai dauke ta batta da mai yake da suna wa ko kani ko kanin ma'aifinta ko wan ma'aifinta ko kanin ma'aifiyarta bayyayuwa a ce batta da kuma dole ne a nan gurin zamu sani cewa samari da ake cema a gida ka dauki kanwarka ko yakka ka kai ta unguwa ka dinga cewa bayyayuwa bayyayuwa to dole ne wajibi ne akan ka in kai ba kai ba dan kabu kabu tikekin kato zai dauke ta kai ta to wannan girman kan da samari ake a nan gurin dole su sabko dole a kiyaye wannan hidimar kaka yi tunanin bawa ne aka dauke ka la kai ne wanda za ka iya kai ne babba a gida Allah taimaka Allah san alkhairi kenan babu larura da za ta kawo ta halatta mishi ya dauke ta sai dai in larura larura mutuwa hakin sai mutuwa ce ya ga za ta yi kiru da muzu ga can za ta mutu in bai dauke ta bai kai ta likita mutuwa za ta yi ita ce larura duk abin da baya kaiwa zuwa ga hallaka zuwa ga mutuwa ba a ce mishi larura wata larura ce dai ya kai ta lafal larura ba ce ba don ya kai ta da yake suna kasuwa ba larura ba ce ba kenan larura mutuwa iri da iri tabbas shi kwa daga yaga za ta mutu ba ya harba ba ya tsaya wurin don ka a jona mishi ko ka gani kenan wannan ba larura ba ce ba Allah ke Allah sai a auren da aka yi mace tana da ciki bayan ta ba a yi aure mace tana ciki kenan tana cikin hala na da yake suna idda hukuncin ta hukuncin mai idda ce in ciki na aure ne take idda ce take cikin zama ne lokaci ne na idda kaga auren nan bai halatta ba bai inganta ba bai tabbata ba wadda domin ita in saki ne ko kuma mijinta ne ya mutu ya barta da ciki za ta yi idda da aihe ciki ko to in kuma zina ce shi ne ya lallaba ya yi ɓannar ko kuma wani ne ya yi ɓanna shi ya ce zai aura da cikin to wannan ma bai halatta ba tana idda ta istibra'i ne idan kaga ba a aure da ciki saboda mai sa kasancewar tana hala na idda ba za a raba in an riga an yi za a raba tsakanin auren nasu in an riga an yi za a raba tsakanin auren nasu in bai shiga ba da ita za a raba tsakanin auren nasu in bai shiga ba da ita bai tare ba da ita za a raba tsakanin auren nasu bai je mata ba kenan ko bayan an yi auren za a raba daga baya in ta riga ta aihu ta gama iddata in yana so sai ya zo ya aure ta in ko bayan an yi auren ya riga ya je mata ya tare da ita to malamai sun yi saɓani wasu malamai suka ce har abada za a raba tsakaninsu har abada bai halitta ba ya aure ta wasu malamai suka ce la in ta gama iddata da sabke cikin wannan ko to kuma shi ma za ta yi mishi wata idda sabuwa bayan haka suna iya aure junansu amma dai da akwai matsala a ga Allah kiyaye Allah sai albarka da alkhairi na eh inda dama ni dai babu matsala daga gare ni kuma daga ƴan uwa dai da yanayin tsarin da kuka bada na na barin sallah zai kana sallah iska ta kufke ba shi kenan kana sallah iska ta kubce maka wannan tambaya ce wanda take a karara shikenan ko tsaye da sallah zaka yi kaje ka barin sallah zaka yi ta riga ta lalace sai kaje ka yi arwalla ka zo ka sake yin ta tun daga da yake suna sabo wada wanda ke shi sallar shi in yayi sallah ta inganta amma yayi babban laifi manzala sama ya hana mutumin da ya ci tafarnuwa ko albasa ɗanya tana wari ya shigo masallaci ya salla wannan halakci to ina ga ɗan sigari wanda ya sha sigari yana warin sigari ya aikata haramu sannan kuma ya zo da wannan warin wannan abin cikin masallaci kaga min babi aula ya zanto an hana amma sallar shi ta inganta sai dai amma ya yi babban laifi ya cutata ma mala'iku ya cutata ma mutanen da suke sallata Allah taimaka Allah ya san kai na shi ma dai yana daga cikin abin da aka hana mutum ya yi sallah da riga mai foto sama riga mai foto bai halitta ba musamman rigar da take da hoton mutum ko wani abu mai rai bai halitta ba in zane ne na filar da sauransu ba zai bane ba amma abu mai rai ka sanya hoton shi bai halatta ba to baranta na ka yi sallah da shi in ka yi sallah da shi mala'iku ba sa zuwa gidan da ke da kwai hotuna ko kare da sauransu kagan kai kuma da hoto a jikin rigarka mala'ikun rahama sannan kuma hallo in ka zo ka yi sallah a cikin shi za ka cutata ma wa'inda kuke sallah tare musamman a masallaci wa'inda suke bayanka ko wa'inda suke gehenka su yi ta kallon wannan zanen ka dinga ɗauke wasu hankali kenan dai ba halitta ba Allah ke laifi ne tabbas babba wanda wa'azi dai mun sani dai babban madogar wa'azi alkur'ani ko sai kuma hadisan manzo Allah da maganganun magabata Allah kuma wa'azi sarki ya ce wai za ku yi alkur'ani fasami lahu wa ansitu allakum turhamun in ana karanta alkur'ani ku saurara ku yi shiru don ku samu rahma Allah to in kana hira kana magana da akwai matsala baka dauki ba alqur'ani da daraja baka dauki ba hadisan manzo Allah sallallahu da daraja la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi in ana karanta hadisan manzo Allah maganar manzo Allah ne ake wani to in kana hira shine kenan baka dauki ba hadisan manzo Allah maganar manzo Allah da daraja kenan Allah kiyaye hatsari ne mai girma yin hakan da akwai shin ganin daraja alqur'ani da hadisan manzo Allah da maganin magabata Allah kiyaye na alkawali domin al'ibratu bin ma'ani al'ibra bin ma'ani la bin alfazi wani mabani abinda ake lura da dukkanin maganganu na mutane shine ma'anar abu ba haushe in yace maka alkawali ka ce cikawa shine kamar ka ɗauki alkawali kenan wannan shine al'adar bahaushe to kuma malaman fiqh suke cewa abinda ake lura manufarka da abinda kake niyya al'umuru bi maqasidiha kowane al'amari ana lura da manufar shi ba lafazin ba wada kenan manuwar bahaushe alkawali ne yake dauka in ka zo inda in na zuwa ce maka gobe za mu haɗu ƙarhe kaza sai ka ce eh za mu haɗu alkawali ka ce cikawa ni na ce alkawali ka ma ƙara ƙarfafa ka ce cikawa kenan kaga wannan babba alkawali ne Allah ke Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda baka faɗi daidai Allah sa cikin mizan na hasatun abinda baka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk